بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci ranar asabar wanda shine yammacin 19 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasad na 279 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama komai da ruwanka ne dangane da tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adunsa da yadda ya gudanar da hulɗarsa da al'umma malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya musamman akan wannan aiki duba da cewa ya rubuta wannan aiki a halin tafiya ne inda yaje kasar Makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ubangiji saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan al-imam ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah inda yake mana tarihin yakin fathu makka wato yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude kasar makka ta zama kasar musulunci kasar imani za mu tashi a inda malam yake cewa wa hamma fadalatu ibn umair ibn al-malluh an yaqtula rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa yatufu bil baiti falamma dana minhu qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama afadala qala na'am fadalatu ya rasulullah qala madha kunta tuhaddithu bihi nafsak qala la shay'a kuntu azkurullah فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه وكان فضالته يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه قال فضال فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت هلم إلى الحديث فقلت لا وانبعث فضالة يقول wannan kissa malam yana ci gaba da bamu labarin abubuwan da suke ta faruwa na ababan ban sha'awa da al'ajabi da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halin wato waɗannan kwanaki da yayi a Makka bayan an bude kasar yace wa hamma fadalat ibn umair ibn al-malluh an yaqtula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum sahabi a lokacin bai riga musulunta ba ana ce mashi fadala ibn umair ibn al-mallu radiyallahu anhu ya kudurci aniyar kawai zai kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kashe manzon Allah kowa ya huta zai mishi al-ghadar zai mamaye shi ya kashe shi alhalin wa huwa yatufu bil baiti a daidai lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana dawafi a ɗakin Allah falamma dana minhu qala rasuluhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi afadalatu fadala ne alhamdulillah ta istifani qala sai yace na'am fadalatu ya rasulullah yace eh fadala ne falamma fa qala sai annabi ya ce masa ma za kunta tuhaddithu bi nafsaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa menene abin da kake kullawa a cikin zuciyarka me kake cewa a cikin ranka sai ya firgita da haka sai yake cewa wannan ba wannan ne wannan ba sai ya firgita yake cewa a la shay'a kuntu azkurullah ce wallahi ba komai kawai dai ina ambatan Allah ne a cikin zuciyata fadahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya dariya kuma kala yace istaghfirullah ka nemi gafara Allah ka nemi Allah ya yafe maka kuma wada'a yadahu ala sadri sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki hannunsa mai albarka sai sanya a kirjin fabala fasakana qalbuhu sai zuciyarsa kirjinsa ya samu natsuwa wa kana fabalatu yaqulu fadala ya kasance da kanshi yana bada labari yana cewa wallahi na rinki da Allah ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma khalaqa Allah shay'an ahabba ilayya min annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauke hannunsa daga kan kirjina ba face sai da naji cewa babu wani abu da Allah ya halitta babu wani dan adam ko wata halitta da Allah ya halitta wanda nake kauna kamar sa kamar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa bala fadala yace farja'tu ila ahli sai na tashi na koma gidana famaratu bi imra'atin kuntu atahaddathu ilaiha yace sai na wuce ta gaban wata mata wadda a da na kasance abokiyar firata ce nakan zauna mu yi labari ni da ita faƙalar ta ce halumma ilal hadith ka zo mana mu yi fira faƙultu la ya ce a a al'amari ya canza wan ba aka fadalatu ya ƙulu kawai sai fara waƙe yana cewa ƙalat halumma ilal hadith faƙultu la ya aba alaikin lahu wal islamu lau qad ra'aiti muhammadan wa qabilahu bil fathi yawma tukassaru al asnamu la ra'aiti dinallahi abha bayyinan والشرك يشقى يغشى وجهه الإظلام يتي قالت هلم إلى الحديث تتي زومنا من فيرا زومي تاء فقلت لا نتي متعاء يا أبا عليك الله والإسلام Allah da musulunci ba sai da irin wannan ba ba sai da irin wannan kurkusa ka zauna kana firar da mata wadda take ajnabiya ba law qad ra'aiti muhammadan yace wallahi da a ce kin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa qabilahu da jama'arsa da yazo da su bil fathi a wannan lokaci na fatu makka yauma tukassarul asnam ran da akai ta kakkarye gumaka la ra'aiti jawabul wancan ainihin wato law yace la ra'aiti dinallahi abha bayyana to da kin ga yadda addinin Allah ya wayi gari ya bayyana idza jaa nasrullahi wal fathu kin yace wa shirku yagsha wajhahul izlam ita kuma shirka duhu ya rufe fuskarta wato hasken musulunci ya bayyana shirka kuma ta koma cikin duhu wannan kisa tana cikin littafin ainihin sira na ibn hisham wa farra yawma idin safwan ibn umayya wa ikrimah ibn abi jahl waɗannan mazaje cikin gwarazan mutanen makka wanda a wancan lokaci sun shahara daga cikin wanda suke bayyana gaba da bayyana ainihin wato mummunar manufa da mummunan shiri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ga abin da ya faru sai suka gudu suka baggari suka kama hanya suna neman tsira fa amma safwanu safwanu dan umayya fasta'amana lahu umayr ibn wahab al-jumahi akwai umayr ibn wahab al-jumahi radiyallahu anhu shi a lokacin ya riga ya musulunta wanda shi ma a jahiliya wani takadari ne shine wanda yake cizan yatsa yana cewa laula al-islam la amiltu sharran ko la makartu makran ma tutiqu al-arab sanda ake rigingimu din nan in ya ciji yatsa sai ya ce wallahi da ba ta musulunci ba in na kulla wani makirci ya ce wala ba wanda zai warware shi to amma musulunci ya riga ya mai linzani to shi a lokacin ya riga ya musulunta waɗannan kuma abokan shi ne tare suke da takadarancin sa a jahiliya sai garza ya gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nemi afuwa da aminci ga ainihin abokin shi Safwan dan Umayya fa ammanahu sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi amnesty yace ya ya yafe mishi wa atahu imamatahu allati dakhala biha makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki rawanin sa mai tsarki sai ya baiwa umayru yace in ka je ka bashi laraba suna da wannan al'ada idan mutum yana nufin kunsi sulhu sai ba ka wani tufa daga cikin tufan shi sai a gani ka tare da shi musamman rawani falahikahu umayr wa huwa yuridu an yarkaba al-bahra faraddu sai umayru ya gamu da shi yana kokarin ya hau jirgin ruwa a jidda kenan ta yanzu har ya riga ya fita daga makka ya zo bakin ruwa zai hau kwale-kwale kenan za a ce ko jirgin ruwa zuwa habasha kenan ko wani waje da zai iya guduwa zuwa can sai game da shi anan farar da hu ya mai da shi makka faƙala ija'alni fihi bil khiyari shahrayn sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so a bashi dama nan da wata biyu zai yi tunanin zai shiga musulunci ko ba zai shiga ba sai annabi ya ce sa ya ce a ce mishi anta bil khiyari fihi arba'ata ashhur ka je ka zauna baka musulunci nan da wata hudu an baka dama kai tunani kafin ka shiga wannan yana cikin muwatta ta Imam Malik da musannaf na Abdul Razzaq As-Sanani da littafin Dalailun Nubuwa na Imam Al-Baihaqi haka nan kuma sira ta Ibn Hisham wa kanat ummu Hakim bint al-Harith ibn Hisham tahta Ikrimah ibn Jahl ibn Abi Jahl wannan mata mai suna ummu Hakim bint al-Harith radiyallahu anha ta kasance tana karkashin igiyar auren Ikrima dan gidan Abu Jahl fa aslamat to ita riga ta musulunta wasta'amanat lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta bugun manzon Allah ita ma ta roka wa mijinta a bashi dama a bashi amnesty amnesty a tausaya mishi fa ammanahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan ainihin wato rangwame falahiqat bihi bil yaman ta riske shi a hanyar yaman fa ammanatu faraddatu ta bashi amana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amana ta dawo da shi makka وأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصفان على نكاحهما الأول wannan auratayya nasu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sai an saki ba tare da cewa aure ne aka yi ba a cikin ƙwarewar musulunci ba a wajen musulunci aka yi shi to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sai an sake daura aure ba haka shi ma wannan yana cikin muwadda sai Imam Malik da kuma Musannad Abdul Razzaq da isnadi wanda yake mursal thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Tamim ibn Usayd al-Khuzai fajaddada ansab al-haram sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan mutum mai suna Tamim ibn Usayd radiyallahu anhu sai ya tafi yaje ya saka ansab bikam alama da ake sawa ta harami idan ka bar Jidda ka kusa Makka zaka ga akwai wanda zaka ga rubuta min huna bada al-haram hakan ka taho daga Madina daga nan harami ya fara wato wannan ƙasa ta harami mai albarka tana da geographical location iyaka wadda a sararin ƙasa an santa kuma a tarihance ya tabbata cewa mala'ika jibrilu Allah ya aiko shi da kansa mala'ikan ya zo yana wa annabi ibrahim da isma'il bayan sun gina ka'aba ya bi da su yana musu ya ce nan ne iyakar ƙasar da Allah ya baiwa wannan alfarma ta makka yasa yasa suka kakkafa alamu kuma haka aka gaji wannan alamu kabiran an kabirin har yanzu mutanen da suke da ba da muhimmanci ga abin da al'ummar ƙasar maka sun san iyakar yadda ka gani ganuwar gari duk mutanen gari sun san iyana ne iyakar ganuwarsu ko da a ce ba a amfani da ita ko ta ruguje ko tsawon lokaci da ruwa da iska sun sa ta zama kamar wani ɗan ƙanƙanin tudu haka ko makamantansu to wannan su ne ake ce ma an sabu alharam iyaka harami ya je ya jaddada su aka sake sanya alama za ta fito ƙarar a gansu malam ya ce وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم يررب كانان الرندنوني أن أي كنسا سكت في أينهم واتو wancan labarin na na na Tamim bin Usayd yana cikin littafin Al-Azraqi akhbaru Makka na Al-Azraqi shine ruwaito da Ibn Sa'd da al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin Ma'rifatus Sahaba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da sojoji su je zuwa ga gumaka allati kanat haula al-Ka'aba wanda ke zagaye da Ka'aba fa kustirat kulluha aka kakkarya su ga baki da aka destroying din su min hallatu wal uzza wa manat al-thalithah al-ukhra daga cikin sa ko wadannan gangama gangaman gumaka allatu da al-uzza da kuma manatu duka aka kakkarya su wanada munadihi bi makka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yasa akai shela a makka kamar yadda alwaqidi ya kawo a cikin sira da magazin sa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yasa yin shir cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yada fi baitihi salaman illa kasara duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da tashin alkiyama to kada ya bar gunki a gidansa face ya karera yashi dama mun ji a baya cewa mutanen makka suna da yawan gumaka gumaka kowa na da shi nashi na individual yana da na family ɗinsu yana da na anguwa yana da na kabilar su gumaka ne ko ina ga sunan ba kai ba gindi duk aka ce waɗannan gumaka gabaki ɗaya a ɓarnatar da su a lalata su a ainihin wato yi watsi da su فبعث خالد بن الوليد إلى العزة لخمس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمها annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu a ainihin wato 25 ga watan Ramadan na wannan shekara nabi ya aike shi cewa ya je ya ruguza gunkin al'uzza fakhara da ilaiha fi 30 farisan min ashabi da shi da wasu mutane 30 cikin jama'arsa suka hau dawakai suka tafi hattan ta hau ilaiha har suka kai inda wannan gunki yake temple din da gunkin yake fa hadamaha thumma raja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbara suka je suka rusa wannan gunki sannan ya dawo gun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace hal ra'aita shay'an da ka je ka ga wani abu qala la Khalid yace ban ga komai ba qala fa innaka lam tahdimha annabi yace to lalle baka rusa ta yadda ya kamata ba farji ilaiha fahdimha ka koma ka je ka rusa ta farja Khalid wa huwa mutaghayyidun Khalid ya koma cikin fushi yana fushi cewa ashe bai abin da ya kamata ba fajarrada sayfahu ya zare takobinsa fa kharajat ilaihi mar'atun ajuzun sai ku ga wata mata tsohuwa ta fito a uryanatun tsirara haihuwar uwarta sauda'u baqa nashiratun ra'as kanta yayi butsu-butsu faj'ala sajinu yasihu biha as-sajin shine abinda wato mai gadin wajen kama a ce abin nan priest ko makamancin shi haka wani wanda suke zama a wurin gumakan yadda suke ma irin wannan gumaka shine za a yi rumfa ko daki ko wani gida na musamman a kawata shi da ababen kawatawa sannan sai a zo sai a kafa gunkin a wani wuri mai tudu ko wani waje wanda da mutane za su iya zuwa su hau inda gunki yake su sujuda da sauransu to wanda suke zaune suke kulawa da wannan wurin su yake ce ma asani asadin sadana sune wato masu kula da wurin to wannan mai kula da wurin wanda sune suke ba mutane sun zo su dinga musu karerai cewa ai uzza ta amsa bukatunku su dinga an san baiko da sadaka yadda su gade a mutanen coci suna yi to shine sai dinga mata ihu yana ihu fadarabaha khalidu khalidu ya sare ta fajjazalaha bisnataini ya raba ta gida biyu da ya sara ta sai ta rabe gida biyu wannan tsohuwa waraja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ya koma ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ne annabi ya gamsu cewa lalle an abin nan saboda wato abin da ke faruwa shi gunki kamar da ibn timiya ya bayyana idan mutane suka zo suka yi gunki irin wannan to shedanin aljanu suna zuwa su shiga cikin gunkin wanda sai ya zama idan ana wa gunkin sujuda su ake wa sujuda idan ana neman bukata a gurin gunkin su su ne suke amshe bukatun sannan kuma ma har su dinga yin magana ta bakin gunkin to irin wannan ce wannan shedani aljana take cikin wannan gunkin to a farko sanda aka rusa gunkin ba ta sai zama kawai kaman an rusa kawai empty statue din ne kawai kitchen ne ko sassaka to wannan karin da ana zuwa baki wurin sai ta fito a guje shine sayyidina Khalid ya samu ya ainihin halaka ta a cikin ikon Allah warza ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu ya kuma ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari fa qala sai annabi ya ce na'am tilkal uzza wannan ita ce uzza wa qad aysat an tu'bada fi biladikum abada kuma ta cire rai ta cire tsammani daga yiwuwar a ci gaba da bauta mata a wannan yanki naku har abada shirka da maguzanci ta yi ƙaura ta yi bankwana daga barin ƙasar hijaz wa kanat bin nakhala wannan gunkanya uzza ta kasance location ɗinta shine nakhala annakhlatu shamiyya wani wuri ne wanda a yanzu ana ce mishi khawasu bani umayr khawas ko khiras khirasu bani umayr wato dabinai ne na wata kabila mai suna banu umayr yanzu kuma gari ne a wajen nisan kilomita 45 a gabashin garin makka ina fata mun gane wannan wa kana li quraish quraishawa su ne suka mallaki wannan allanniya ta ƙarya wa jami'i bani kinana da dukkanin sauran dangogin banu kinana qurayshawa da sauran dangin su dake kusa da wajen wa kanat a'zama asnami ita uzza ta kasance ita ce gunkiya gunkanniya mafi girma daga cikin gumakan su wa kana sanadatuha bani shayban banu shayban suke kula da wannan temple wannan wuri da gunkanya na take thumma ba'asa amr ibn al-as ila suwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabi Abu Dan As radiyallahu anhu zuwa gunkin Suwa wa huwa sanamun li hudhayl sanam ne gunki ne na kabilar hudhayl li yahdimahu nabi ya aike shi ce ka je ka rusa mishi qala amru falamma intahaytu ilayhi wa indahu sadin da naje sai na tarar da wannan limamin gunki yana yana tsaye a wajen da wannan limami ya ga ya ganshi fa qala ma turidu sai ce da khalidu da amru me ka zo yi qultu sai na ce masa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ahdimu ce masa manzon Allah ne ya umarce ni zo rusa wannan gunki da fa qala sai wannan kafiri yace la taqdiru ala zalika ai wala ba za ka iya ba ina ai suwa ta fi karfin ka qultu sai na ce masa inji khalidu inji amru lima dan me kace haka qala tamna'u yace ai za ta hana ka zaka yi kanka bala'i zaka iya haukacewa qultu sai na ce mishi hatta al'ana anta ala al-batili kai har yanzu baka san haske ya zo ba kamar yadda Hausa ce suke cewa a ce kai baka san annabi ya faku ba har yanzu ma'ana kai yanzu duk yanda musulunci na imamai ko ina kana nan amma gudancinka da kafircinka har yanzu wai haka ce kai canka fa hal yasma'u aw yubsir gunkin nan yana ji ne ko yana gani qala amru yace fa da nautu minhu fa kasabtu sai ne kusa da shi kawai na sassara shi wa amartu ashabi fa hadamu baita khazanati na sa abokaina mutane na suka rusa ɗakin da ake aje sto da ake aje kayan wannan tamfin falam na jirfi shay'an ba mu samu komai ba sun makultu lissadini kai fara'aita na ce mashi ya ka gani abinda kace ba zai yi ba kaka ko yayi kala sai ce aslamtu lillahi shi ma sai Allah ya mai gam da gadar nan take sai ce ya musulunta haka ibnu sadin ya kawo wannan kisa a cikin tabaqat nashi thumma ba'atha sa'ad ibn zaid al-ashhari ila manat sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da Sa'd ibn Zaid al-Ashari zuwa ga gunkanyan Manatu wa kanat bil mushallal tana wani wuri da yake ce mishi al-mushallal inda Qudaydin lil Ausi wal Khazraj wa Ghassana wa ghairi suna wani wuri na wani wuri da ainihin wato Aus da Khazraj da Ghassan suka mallaki wannan farfajiya fa kharaja fi 20 farisan hatta ta ilaiha wa indaha sadin fa qala lis-sadin ma turidu yace fa qala sadin ma turidu ya fita tare da mutane kamar ashirin akan dawakai suka isa wajen suka tare da wannan mai kula da wurin ya ce musu me kuke so ku yi qultu hadma manati ya ce ina so ne na rusa manatu qala anta wa zaka ya ce ga kanan gata fa aqbala sa'd yamshi sai sa'd din zaid sai ya ci gaba da tunkarata yamshi ilaiha wa takhruju ilaihi imra'atun uriyanatun sauda shi ma sai ga wata mata baka tumbar ta fito sa'iratul ra'asi da kanta butsu-butsu ta du'ubil waili tana inuwa tana faɗan maganganu marasa daraja wata diribu sadaraha tana dukan kirjinta faƙalar hasadinu mana dunaki ba da usati sai ce wannan boka yana ce mata ke manatu ga wasu nan daga cikin da suke saba miki kima garinsu fadarabaha sa'adun faqatala kafin ta ankara sa'adu ya sare ta da takobi ya kashe ta wa aqbala ila sanami sannan ya fuskanci gunkin wa ma'ahu ashabuhu fahadamahu ya rusa shi da shi da jama'arsa wa kasar wa kasaru suka karya shi falam walam yajidu fi khazanati shay'a su ma ba su samu komai a cikin taskar wannan gunki ba wato akwai taska da ake ajiwa kamar wurin da duk wanda ya kawo bai ko ko kyauta na ake tara dama galibi al'ada su waɗannan sadana su suke kwashe dukiya da zanen cewa su kuma masu bayarwa sa tanin sun ba gunkin ne zikiru sariyati Khalid ibn al-Walid ila bani Juzaima ambatan wato rundunar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Khalid ibn Walid zuwa kabilar Juzaima bin Amir bin Abd Manah wannan wasu larabawa ne waɗanda suke a yankin Yalamlam a yankin Yalamlam suke a nahiyar Yalamlam to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike Khalid ibn al-Walid je ya musu wa'azi inda aka samu wata mas'ala da zamu ji yanda insha Allah qala Abu Salim ولما رأت رجع خالد بن الوليد من هدم الأزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكيم ببقى bayan da Khalid ya je rusa al-Uzza ya dawo a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana nan garin Makka ba asahu ila bani Juzaima da'iyan ila al-Islam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da Khalid zuwa bani Juzaima cewa ya kira su zuwa ga musulunci walam yab'athu muqatila annabi sallallahu alaihi wasallam bai tura shi a matsayin soja na yaki ba fa kharaja fi 350 rajulan min al-muhajirin wal ansar wa bani sulaym ya tafi cikin mutane 30 zababbu daga Quraisha daga mutanen a Makka muhajirai da mutanen Madina Ansarawa da Banu Sulaim kabilar su Khansa kenan fanta na mutane fi 350 rajula mutane 350 shukran fantaha ilaihim har ya isa garin faqara yace ma antum ku menene ku musulmai ne ku ko kafirai qalu suka ce muslimuna mu musulmai ne kar sallaina muna salla wa saddaqna bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko mun gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa banil masajid fi sahatina suka ce har ma mun gina masallatai a cikin angoni da garuruwanmu wa azanna fiha muna kiran sallah a masallatanmu qala sai Khalid yace fa ma balu silahi alaikum to ya akai muka shigo garin muka ganku fully armed da makamai kamar kuna shirin yin fito na fito da mu qalu suka ce inna bainana wa baina qaumin min al-arabi adawatu suka ce eh makamai da kuka gani ya kai komanda ko wasu larabawa nan makwabtanmu waɗanda muke da wata gaba jiƙaƙƙiya tsakaninmu da su fakhidna an takunu hum da muka hango ƙurar tahowar ku sai muka ɗauka su ne da haka muka je muka sako sulkenmu muka ɗauko makamanmu muka fito muka ja daga waqad qila kuma an ce a wani labarin innahum qalu saba'ana da aka tambaye su kowane addini kuke suka ce saba'ana mun shiga sabon addini walam yuhsinu an yaqulu aslamna ba su iya faɗin cewa mun musulunta ba mutanen ƙauye ne ba su da cikakken masaniya akan me ya kamata su faɗi da kun ce aslamna sai suka ce saba'ana wannan kuma ya zo a cikin sayar bukhari ƙala mai riwaya ya ce sai khalid ya ce da su fada usila to ku cire makamanku ku aji fawada uhu suka su cire suka aji fakallahu sai ya ce mutanen shi ista'asiru ku kama su a matsayin fursunonin yaƙi fasta'asar alqaum sai mutanen Khalid suka kakkame waɗannan kowa ya kama wanda zai kamawa fa amara ba'dhum fakatafa ba'dhum fakatafa ba'd sai Allah sai sidna Khalid yasa aka daddaure ainihin wato kafadar su da juna aka aka hada su aka daddaure su kataf shine a mutum dauri irin da yake ma mutum an kama shi criminal kamar a juya hannun shi baya shine kataf fakatafa sai a daure shi haka ko kuma a daure wani da wani wani da wani yadda kaga dai a jami'an tsaro suna yi wa farraqahum fi ashabi ya rarraba su ya ba kowane mutum cikin jama'arsa wani rike mana waɗannan kai rike mana wannan falamma kana sahar da dare yayi asubahi tayi bai ji kiran sallah ba nada Khalid ibn al-Walid sai Khalid ibn al-Walid sai ya kira yace man kana ma'ahu asirun falyadrib unuqa yasa aka shaida cewa duk wanda yake da wani fursunan yaki a hannunsa to ya kashe shi fa amma banu sulaim fa qatalu man kana fi aidi banu sulaim saboda su ma sabon musulunta ne su ma ilimin su game da shari'a kadan ne su ma kawai sai suka karkashe waɗanda ke hannunsu wa mal muhajirun wal ansaru fa arsalu asrahum su kuma mutanen makka da madina da sun dare a musulunci su san abin da ya kamata to kawai sai suka sake su suka ce ku taba mu fa balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma sana'a Khalid wannan aiki da Khalid yayi wanda yayi ijtihadi ne kuma yayi kuskure akwai kuskure a cikin abin da yayi saboda akwai shubha ba a yanke hukunci kuma akan shubha sai annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iske shiga abin da Khalid yayi qala sai yace Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid ya Allah nayi na koma zuwa gare ka nayi baran-baran da abin da Khalid ya aikata ba ni na sa shi ba saboda muhimmanci da girman da ke cikin zunubi ko kuma zubar da jini saboda zubar da jini babban laifi a cikin shari'a musulunci jinin mutumin da bai halasta a zubar ba duk da yanzu a halin yaƙi ne aka yi kisa amma kisan ya zo da wani shu'umci da wata shubuha musulmai ne ko ba musulmai ba me yasa ba su kira sallah ba saboda ba sa sallah ko kuma saboda ya riga ya kakkame su da ladanan suna hannun shi sun ce mushi sun musulunta ko ko sun ce musu mun shiga sabon addini me yasa suka faɗa haka saboda ba sa jin cikakken larabcin da ya kamata su faɗa irin na na Madina ko na Makka da dai waɗannan shigohi da suke kewaye da abu Khalid shi kuma ya riga ya da kawai yana so ya hukunta su ku dai musu wannan hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina komawa ga Allah babu ruwana da hukuncin da Khalid yi to amma da haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai cire Khalid daga aikin shi na komanda ba saboda yana da mahasin yana da kyawawan ayyuka da yayi amma kuma wannan bai sa laifin da yayi a ce kuma shikenan ya zama daidai ba ma'ana koda kana da aiki mai kyau in kai laifi sunan shi laifi laifin ba zai canza ayyukanka mai kyau zuwa laifi ba ayyukanka masu kyau ba za su canza laifin zuwa aiki mai kyau ba kowane yana nan a matsayinsa ina fata mun gane wa ba sa aliyan yu'addi yudi lahum qatlahum wa ma dhahaba minhum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da sayyidina Ali ce ka tafi ganin Banu Juzaima ka je a kirga yau mutanen da aka kashe cikin wannan shuba da irin asararrakin da aka yi musu a biya su diya diyan rayuka cikakku da diyan dukiyoyinsu da aka baranta musu cikakku saboda aminci da amana da sanin ya kamatar gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana baina Khalid wa Abdurrahman ibn Auf kalamun wa sharrun fi zalika Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu wanda ya daga cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin kuma yana daga cikin ainihin wato al-ashara al-mubashshirun bil janna shi bai tsaya kawai akan kin kashe wanda Khalid ce a kashe ba sai ya zo ya mayarwa da Khalid zance suka yi musayar magana suka yi wa junansu munanan maganganu suka faɗa wa junansu baƙaƙen maganganu kamar da kasan dai mutane suna yi idan ransu ya ɓaci idan sun yi fushi idan suna faɗa dan adalci ya galabace su suka gaggawa junansu magana suka yi wa junansu ta'allaki fa balaga annabi sallallahu alaihi wasallama aka aga manzon Allah fa qala sai ya ce mahalan ya Khalid da anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun zahaban thumma anfaqtahu fi sabilillahi ma adrakta ghadwata rajulin min ashabi wala rawhatahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan labarin sai ce kai Khalid ka tsaya matsayinka karka ga wai na saka a harkar yaki kai komanda ne kana tau abin nan ka tsaya iya inda Allah ya tsira a musulunci akwai sanin mutuncin na gaba akwai sanin darajar masu daraja wanda duk ya riga ka a shekaru ko a ilimi ko a ainihin hijira ko a duk wani abu da ake samun rigegeniya to yana gaba da kai a musulunci kamar da Allah ya faɗa la yasu minkum man anfaka min qabli al-fati wa qatal ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'du waqatum ba sa zama daidai wanda suka ce da dukiyarsu suka yi hijira suka ce da dukiyarsu tun kafin fatu ba su daya da waɗanda sai bayan fatu makka sai bayan da ta nuna sai laushi sannan suka go ba dai suke al-muhajirun al-awwal al-ansar suna gaba a wajen falala da waɗanda ba su ba saboda irin wahalar da suka sha sun sha wahala a makka an cutar da su wasu an kwace gidajensu wasu an kashe su wasu an kwace dukiyoyinsu haka suka bar ainihin garin makka ba ba su da ko kwandala wasu ma a ɓoye suka fita kamar barayi ba za ka iya bin hanya ana ganin ka yadda ka san wani mai laifi da ke neman guduwa alhalin ba kai wale kowa laifi ba haka nan bayan sun je madina haka suka zauna cikin talauci wasu ba su da ma gida irin su abdullahi dan mas'ud irin su ainihin wato suhaib irin ire-iren su ko gida ba su da shi a masallaci suke kwana ba su da cinyo balle na gobe haka suka je yaƙe-yaƙe suka sha wahala wahala ta ban mamaki sa'adu dan abi waqqas yana bada labari yake cewa na ganni ni da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tafi yaƙi tun ainihin muna cin abinci abinci ya kare har muka zo ba ma cin komai haka muke wuri mu kwana yake sai dai mun samu danyen ganye na kowace irin bishiya shi za mu kaɗa kawai kamar awaki mu kama ci ya ce muka koma muna yin bayan gari irin na awaki saboda wahala lokacin da wani ya mishi sharaɗin nan a iraki ne ke wadda ce ni za ka washe ka ce ban iya sallah ban iya kaza ba mu da muka yi kaza muka yi kaza yanzu kai ka zo ka ce mu za ka yawa musulunci yana nan a kaddama shi a cikin sirri alamin dubara haka sabai suka fita suka je a wannan yaki mun karanta a baya wanda suka tsinci kifi din nan dabino kwaya ɗaya ake ba su a rana kwaya ɗin shi za a baka ka gana ma ka dinga tsotsan shi kamar minti haye narki ka gana ma ka cinye kai ka jiyo ruwa kuma haka kawai zaka kurfa kurba ɗaya sannan fa a daji ne cikin sahara suna tafiyan da za su je su kai farmaki ne kuma amma babu abinci haka suka fita badar haka suka fita uhud haka suka fita kaza cikin wahala da yunwa da talauci to waɗannan sahabban sai Allah subhanahu wataala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi itirafi da falalarsu akan wanda ba su ba to shine irin wannan in ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tankiya ga karami akan cewa ya san darajar babba da haka da wanka da malaminka da wanda ya girme ka unguwa da dan uwan babanka wanda duk ya riga ka shiga a wata harka to yana gaba da kai a kaida inda kaga sojoji suna yi dinnan to gaskiya ne seniority din da ake abu ne mai kyau ka san darajar na gaba da kai kai ma da haka ne na bayan ka zai san darajar ka in baka girma babanka ba ya bai dan ka girma maka ai shine misalin ko dole ka san mutuncin babanka da darajar shi ka san cewa uba ne gare ka da shi da sauyin shi da yan uwansa da abokan shi to kai ma sai ƴaƴanka da abokan su da sauyin sai su girma maka in ka girma malaminka da sauyin shi sai kai ma ɗalibanka da sauyin sai su girma maka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Khalidu da anka ashabi ahir dinka nabi mushi tanki ya ce ka taka wa sahabbai na nesa nesa kamar ka ce shi ba sahabi bane ma misali annabi ce ka takawa wani ba ce ka takawa sahabbaina wato sahabbaina na farko fa wallahi annabi ya ce na rantse muku da Allah inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law kana laka uhudul zahaba kai khalidu da kai da ire-irenka inda wani cikin ku yana da kaman girman dutsen uhud na zinariya thumma anfaqahu fi sabilillah sannan ya iya jajircewa ya dauki wannan dukiyar ya ciye da ita dan Allah ma adrakta gudwata rajulin min ashabi wala rahatu ladanka ba zai kai ladan sammako guda daya ko fita da yamma sau daya da sahabi na cikin wannan sahaban suka yi zuwa wurin yaki ba wannan fashi ma Khalidin fashi ma bai yaki ba komanda ne babba annabi ma ya mishi take ya ce saifullahi ne shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina kuma ga wani wanda ya rayu jama'a daga bayan bayan karni bayan karni a yanzu da muke rayuwa wannan ma bai da garanti musulunci shi an karba ko ba karba ba yace zai mai da sabai karan bara su yake tinkara kawai yana jin haushin su a ran shi yana laluban laifuffukan su yana laluban inda suka kuskure ko wani abu da yake da shubha ya girma mata ya aibata su ya zai da wannan zalubin jama'a kalli girman dutsen Uhud kalli darajar a ce zinariya dukiya da yadda masu dukiya suke son dukiyarsu kuma a ce kana da dukiyar kuma ka iya yin aikin alkhairi da ita wanda ko da a ce girman bulo ne kake da shi inci tara na zinariya nawa zai kama kuɗaɗen shi in an auna gram nawa za a samu sannan nawa za ka samu na kuɗaɗe duk yanzu a ce to ka iya ciyar da su don Allah amma ladanka ba zai kama kafar a wata riwaya annabi ya ce ma balaga mudda ahadihim bai kai tiya ɗaya ko cikin tafin hannu ɗaya na dabino da ɗaya cikin su zai sadaka da shi ba wala nasifahu ko ma rabin shi bai kai saboda su sun yi ne lokacin da ake kamfa ake tsananin bukata sanda ake tsananin bukata zuwa ga abu haka wata rana wani cikin sahabbai yau sai na Abubakar irin wannan magana ta rashin kyautawa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace hal antum tariku li ashabi ko sahabati ba za ku kyale mun sahabbai na ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yana tinki akan sahabban nan saboda sun ciyar da rayuwarsu sun ciyar da dukiyarsu da lokacinsu sun shiga cikin haɗaɗɗura shi yasa malamai suke cewa dama abin da ake bukata wajen ciyar da addini gaba shine samun jagora a addini wanda yake mai gaskiya da samun mabiya wanda suke da gaskiya su ma mabiya kadai in babu jagora ba su yiwa jagora kadai shi ma bai yiwa sai da mabiya shine aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagora akan gaskiya yake aka samu sahabban nan suna bin shi akan gaskiya shi za suka suka musulunci lafiyayye su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mai wahayi yace ayi kaza ayi kaza da zaran ya faɗa masu kuɗi su sa kuɗi masu ƙarfi su sa ƙarfi masu ilimi su koya su je su kai gaba abinda sabai suka dinga yi kenan kowa ya rike nashi function din shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike aikin shi na isar da annabta su kuma su rike aikin sa na imani kowa idan yayin imanin sai ya duba to menene aikin shi a cikin mu'minai idan shi dan makaranta ne irin su Aisha irin su Ibn Abbas irin su Abu Huraira irin su Abdullahi dan Umar su sai su kokari su haddace ilimin saboda su kai shi gaba idan shi attajiri ne irin su shi sayyidina Abubakar irin su wannan ainihin wato Abraman dan Auf irin sayyidina Usman su kuma sai su fidda dukiya sai su zuba su zuba dukiya ba ji ba gani dan addini ya ci gaba idan soja ne shi irin su Mus'ab dan Umair irin su shi Khalid ibn al-Walid din irin su ikrima da sansu kuma sai su saka rayuwarsu akan gaba yanzu shi Khalid din nan karshe yayi wakafin duka dukiyarsa yace tunda yau musulunci ta annati sanda yake kafiri to yanzu bari yayi compensation bari ya compensate musulunci sai yace duk abin da ya samu na dukiya in ya cire abincin da zai ciyar da iyalansa to sauran duka ya sadaukar da su ga siyan makamai da dawakai da sauran kayan yaki da haka baya aje kuɗi su shekara balatana har ya kai ga zakka to haka suka dinga wannan aiki har musulunci ya samu ya kai duk inda ya kai shi sa kowa yake musulunci to da bazar su yake da haka akwai bata da tabewa mutum ya ce zai mai da su karan bara yana zagin su yana gaba da su yana kiyaye da su babu shakka wannan tabewa ce mummuna Allah ka tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Khalidu ka kyale mun sahabbaina ina maka tankiya akan haka wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka nan Muslim shi ma ya fitar da shi da lafazin cewa la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla udin zahaban ma adraka mudda alihim wala nasifahu shi wannan shine lafazin da ainihin ke cikin sahihu muslim daga sahabi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya samu dace faslun bala yace ga wata gaba bakana hasan ibn sabit radiyallahu anhu kad qala fi umrat al-hudaybiyah hasan dan sabit bayan da ya gama kawo labaran da abubuwa suka faru yanzu ko zai cike wannan gaba da wasu waƙoƙi dan istiqnasi dan a dan samu nishadi ya ta yin maganganu na kimiyya to yanzu kuma yana so ya dan kawo waka a dan ji sauki haka ko shine ya kawo waka da da Hassan ibn Thabit kaga aikin kenan na sabai wannan shi mawaki ne shi ma ya musulunci waka me kudi ya sa kudin shi me ilimi ya sa soja ya sa karfin shi musulunci kowa na da aiki babu wanda yake shi ma zauna a musulunci sabi Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu yayi wata waka game da umra ta Hudaybiya to mu kiyaye anan ibnul qayyim ya ambata yace a umrar hudaybiya amma idan ka koma manazarta inda ya dauko wannan magana sira ta ibn hisham da littafin ainihin wato uyunul akhar na ibn sayyid nasi da sahihu muslim domin muslim ya rawaito wani bangare na wannan waƙoƙin zaka tara an ce ne wannan waka an yi ta ne a lokacin fatu makka an yi ta ne a lokacin fatu makka ba lokacin hudaybiya duk ko dai ya zargi ibn qayyim ya samu wahami ne anan domin karo manta yana rubuta littafin ne daga zuciyarsa ko kwakwalwarsa ko kuma ya zam ya karkata zuwa ga maganar wasu malamai cewa a cikin ruwaitowa da aka yi aka ce hudebiya ne akwai wahami sorry a cikin ruwaito da aka aka ce fathu makka ne akwai wahami ya kamata ya zama hudebiya ne wasu malamai sun yi wannan isharar saboda mene saboda abubuwa guda biyu abu na farko za mu ji a cikin waƙar an ambaci Abdullahi ɗan Rawaha. Abdullahi ɗan Rawaha kuma ya riga ya rasu kafin wannan lokacin, amma lokacin Hudaybiya yana rayu. Sannan a cikin waƙar akwai zambo ga Abu Sufyana. Abu Sufyana kuma a wannan yaƙi na fatu Makka ya musulunta. A Hudaybiya ne bai musulunta ba don haka ba zai yiwu a zambace shi bayan ya musulunta ba. Kamar abin da muka ambata da lissafin ba a zargin mutum akan abin da ya riga ya faru wanda ya tuba ya basta mutumin da yake kafiri sai ya musulunta to ba a zargin shi da kafircin ba a ruwaito kafircin a ta zargin shi da shi mutumin da ya wuce tuba wanda Allah ya bayyana cewa tubar ta karbu kamar abin da ya faru da wasu sahabbai da aka yi musu haji da sauransu to wannan shi ma ba a zuwa a ci gaba da ambaton wannan laifin ana aibata shi da shi to Abu Sufyan ya musulunta wannan lokacin kamar da muka ji a baya dan haka bai yiwa a ce an aibata shi da kafirci bayan ya riga ya shiga musulunci shi sa wasu malamai suka kata ibuwa ga cewa asalin riwaya ce akwai wannan wahamin a cikin ta wallahu a'lam idan ka koma sai muslim zaka ga kissar ta zo da riwaya sayyidina Aisha da baitocin sai dai bisu kai yawan wannan ba baiti 13 ne an cire wajen guda tara ko goma daga farkon da zamu ji fadin sa da yace afat darul afat afat zatul asabi فالجواب إلى أذراء منزلها خلاء أفد ذات الأصابع فالجواب يتي واتو ذات الأصابع da aljawa sunan wurare kufai ne mun san a jahiliya waƙoƙin larabawa suna daga cikin muwaizat ɗinsu akwai zikirul atlal ko buka'ul atlal ambaton kufai aka ce kufai ana nufin matsugunin wasu al'umma inda suka zauna suka tashi suka bashi sai zama akwai ragowan asar ɗinsu ko ragowan bukka ko gini ko wani abu makamancin haka shi ake ce ma atlak kufai kuma larabawa suna da yawaita irin waɗannan kufayin kuma a cikin nazariya ko falsafar waka a jahiliya duk mawaƙi yakan buɗe waƙarsa da wannan ambatan kifa na biki min zikira habibin wa manzili ire-iren waɗannan za ka ta jinsu a fatin diyawu da irin halgadar shu'ara min mutaraddimin da ire-iren su suna farawa sukan farawa da ambatan kufai wasu kufai din za su zama da gaske ne akwai su akwai mutanen wataƙila danginsa ne ko sirkansa ko ƴan uwansa yanzu kuma yana yana sawwara cewa kamar gashi ya zo wurin basa da mutane ne masu yawan yawaita tashi su bannan su batan kamar yadda kasan fulanin jeji suna yi da shi ne yake faɗa yake cewa afat wato wannan kufai ya ɗashi zatul asabi kufai ɗin da ke zatul asabi faljawa'u da aljawa ila azra'a ya ce ka wuce har zuwa azra shi ma sunan waje ne azra wani wata fada ce ko wani abin nan ne wurin zama ne na sarakunan alu ghassan wanda ya kasance shi hassan bin sabit a zamanin jahiliya yakan kai musu wifada mawaka kan je fada wannan sarakuna su yi waka a ba su dukiya a ba su kyaututtuka su dawo gida to ya kasance yana zuwa a zamanin jahiliya kafin musulunci manziluha khala'u yace wurin kwananta wurin zamanta ita wanda yake bege din ya zama khala ya zama babu kowa a wajen diyarun min bani banil hashasi faqrun to afi har rawamisu was sama'u yace wasu gidaje ne na banul hashas na kabilar banul hashas sune dai waɗancan gassanawa din daga cikin jinin sarautar su akwai banul hashas yace kafrun sun waye gari sun zama fako to afi harrawa misu iska mai kadawa wanda take zuwa ta rufe waje irin iska cikin sahara idan abu ya fada a cikin sahara ne dan iska ta juya ko da mutum ne ya fadi ya mutu ko ya suma kafin ka ankara sai yashi ko da yi kawai sai ya rufe shi ko to ita shi wannan ita iska ce ake cima arrawamis to asihar rawamis was sama'u iska mai guguwa dake rufe abubuwa ta kawar da burbushin wannan abu was sama'u da kuma ruwan sama shine as-sama wa kanat la yazalu biha anisun khilala murujiha na'amun wa sha'u yace a da can kuma la yazalu biha bai gushe ba a wannan wajen akwai anisun mutane masu dadin hulɗa mutane waɗanda suke anis shine akasin abin nan wato baghib wanda kuka saba da shi kun fahimci juna kuma mutane da mun fahimci juna da su ɗan uwan matar shi ne ko sirkan shi ko abokan shi yace khilala murujiha na'amun wa sha'u a cikin muruj shine inda ake tara ruwa matattar ruwa madaɗar ruwa kamar 'yan kududdufai haka ko makamantarsa inda ake ake tara ruwa don amfani yace zaka ga na'amun dabbobin busashe na'am su saniya da da raƙuma wa sha'u da awakai duk zaka gamsu a wajen ma'ana akwai dukiya kenan wajen akwai arziki fada haza yace karbi da wannan zancen zancen bukawar Allah din nan kyale shi haka walakin min latifin yu'awriquni idza dhahaba al-isha' yace ka bar wannan walakin amma ka dawo in baka labarin min latifin wani abu wani labari mai ban sha'awa yu'arriquni idza dhahaba al-isha' wanda yake sanya mini ainihin wato yake sanya mini zufa in na tuna abin hankali na ya tashi idza dhahaba al-isha' cikin dare li sha'sa'a بالشقفاء التي تيم بالشقفاء التي قد تيمته فليس لقلبه من قد تيمته ne wannan kuskure musulmi man li tayfin oke fa da hada walakin man li tayf idan ma tayf ciwon kai kenan yu'arriquni ma'anar tana nan wanda yake damuna idza zahaba al-ishaq li sha'fa allati qad tayyamathu wato ciwon kai irin na damuwa wanda damuwa take kawowa kamar ga wanda yake da wani abu da yake damun shi a kwakwalwarsa ko zuciyarsa yakan ji damuwa yace to ka dawo in maka labarin wannan damuwar take damuna kullun cikin dare da sha'asa saboda begin sha'asa suna wata mata ne sha'asa ibnatu salam ibnu miksham a a al-yahudiyya wata mata ce da yake yake santa irin so na mawaka kuma gane irin abin da suke ce mashi alhubbul azra ko alhubbul uzri platonic love haka yake ce mashi a literature wato so wanda yake mai tsarki mutum kawai yana kaunar wata mace ko wani abu a cikin zuciyarsa wata ma bata san yana yi ba sai ya zo waka ya dinga ishara zuwa gare shi to yana da wannan mata yar gidan wani bayahude ne sunanta sha'asa bintu salam ibn miksham al-yahudi yace allati qad tayyamatu wanda ta riga ta mallake zuciyarsa faraita li qalbihi min hashifa babu waraka a zuciyar shi daga kaunarta yace ka anna khabi'atan min baiti ra'sin yakunu mizajaha asalun wa ma ki ta riga ta rikirkita mishi kwakwalwa kamar ka ce khabi'a wato giya wanda take a koye ka'anna khabi'atan giya koyayya a wuraren da aka san darajar giya ko ake shanta akwai ta musamman wanda da za a yi display kowa na gani yana iya sayi akwai kuma take koyayya ce sai in za a yi wani biki na musamman ko wasu mutane na musamman su ake baki da ake cewa al-khabi'a koyayya saboda darajar ta da tsadar ta ba a fito da ita kullum sai lokaci ba lokaci kamar da ka san dai rigar sallar ka da kake koyewa a kasan adaka misali kaga baka satin za a yi gyaran kwata ko to yace wanda aka yi ta min baiti ra'atin wanda aka yi ta a kamfani ne wannan na giya a jahiliya wanda yake kasar ainihin wato Urdun baiti ra'atin an san wurin sun kware game da yin giya ce ka anna qabi'atan min baiti ra'atin yakunu mizajaha asalun wa ma'u wanda ake mix ɗinta da zuma da ruwa da zuma ake yin ta ba da siga ba saboda darajar yace a anan wato akwai wani hazaku da ya anan ne zaka ga khabi'ata cewa yake asalin shi ka anna ka anna fiha khabi'a kamar a cikin kwalwarsa ko a cikin zuciyarsa an riga an shayar da shi giya irin wannan giya ta riga ta juya mai hankali yace izamal ashribatu dhikirna yawman فهن لطيب الراح الفضاء yace izamal ashribat dukkan yawmin idan ababan shaye-shaye aka ambace su a wata rana dan ana ambatan mabambantan abin sha fa hunna li tayyibir rahil fida to su waɗannan nau'i na giya yar kasar ko yar kamfanin baiti ra'asin to ita ce giya wata ke fansan duk wani labari ita ce ita ce a sama ke yace wa yashrabuha wani walli halmala mata in alamna idza ma kana mabsun aw liha'u yace in walli halmala mata muna ainihin wato sanyawa wannan giyar zargi mu dinga jin haushin abin da ta yi mana in alamna in alamna ana rubuta shi da kuma in alan alal analna ko ka ce alamna da lamun mimun nun ko kuma analna nunun lamun nunu ko alamna idan mun ji wahala mun ji alam ko analna idan an ci nasara akan magurin yaki wato an suka shagiyar yana bayanin yadda suke a jahiliya ne sun shagiyar kuma zo an kawo musu farmaki da aka ba ta cikin wa'ayinsu da aka sai a ci nasara a kansu sai su dawo suna jin haushin abin da giya ta sanya musu shine ce in alamna idan mun ji ciwo ko in ananna ai idza usibna bi shaqqin idan mun an ci nasara akan mu idza ma kana maghful sanda akai maghful shine ainihin wato a a yaki din auliha'u ko akai zage-zage yaki na baki ko yaki na takobi yace wa nashrabuha wa tatrukuna mulukan wa asadun ma yunay ma yunay ma yunahnihura al-liqa'u yace kuma in mun sha din ma za ta bar mu ita giyar muna jin mun zama kamar wasu sarakuna wa usdan kuma mun zama zakoki ma yuna nihuna alliqa wanda gamuwar yaki ba ta ba mu tsoro a wannan lokacin to iya farkon nan har zuwa nan duka babu shi a cikin sayyid muslim ko za ga wannan waka ce irin ta da wannan sai ga gama za a ce sahabi na fadan ta ko amma waka ce haka take zama yadda ka dinna haka suke waƙoƙin su kuma ko da musulunci bai hana su yin wannan waka gaba ɗaya ba an dai ce an dai kyamatar da su ita domin abin da suke faɗa ba abin da suke yi bane abin da suke ambato na mata ko giya galibi kawai duka suna ambato ne ba wai da gaske bane daga nan shine yake cewa adimna khailana illam tarauha yusirun naka maw'iduha kida'u yunazi'na al-a'innata mus'idatin ala aktafi hal aslu dhima'u yadhallu jiyaduna mutamattiratun tunattihuhunna bil khumri nisa'u har zuwa ƙarshe wannan shi abin da ke cikin sayan musulun baitoci goma sha uku za mu saurara saboda ƙuran lokaci mun sai mu tashi a waɗannan insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله